sahihul bukhari kenan bismillahir rahmanir rahim sahihul bukhari ko malam yace haddathana muhammad bin abdurrahim قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ بشعره شي أبو طلحة شي أفركم وان يتوكي wato gashinsa sallallahu alaihi wa sallam dan shi ana tabarruki da mi da abin nan nashi amma ba a zuwa kuma a yi kiyasin wannan ga sauran mutane kai ka hinka ce ai tabarruki da naka ina dalili na fata ana fahimta ta shi wa manzo Allah sallallahu akwai dalilai ko wanga dalilul iqrar dai an yi ya gani bai ce a'a ba ya isa ina fata an fahimce ni to wannan kuma da an ka ce halaka ra'sahu ba ana nufin shi yayi da kansa ba ya ba wanza mai izini yayi masa mun fahimci wannan ko na hadisi na 172 haddathana abdullah ibn yusuf an malikin an abi zinad عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منذ صلى الله عليه وسلم يأتي إذا شرب الكلب في إناء أحدكم أو رواية إذا ولغ الكلب to galibi riwaya ta walaga ita ce tafi riwaituwa riwayar jamhur to nan sai a ce ko dai an yi riwaya da ma'ana don shine mafi dacewa ina fata amince ni riwaya ce da ma'ana shi yasa kuke ganin istidlal bil hadith fil lugha akwai mas'ala mai yawa imamu shatibi yana da littafi ya kai muna ganin safha 400 da ya kan wannan al-istidlal bil hadith in dai lafazin ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka to amma sai ku su riwaya ta takhtalif amma duk da haka istishhad bil hadith dole na dan mi dan saboda sai an samu maganar manzo sallallahu alaihi wasallam a ciki amma sai a tantance a gani almuhimmu dai idan kare ya sha ita ko riwaya waccan tace idza walaghal kalbu fi ina'i ahadukum ina'i ahadikum an gane ko shine alwuluhu kenan malamai sun kace abinda ake nuhi da alwuluhu idza shariba bi tarafai lisanihi domin kare da tassan harshen shi yake sha ko kuma idza adkhala lisanahu fihi faharrakahu in ya sa harshen sa ya dan mummotsa shi ina fata an fahimci shine ake nuhin walaga idan yayi nan nage ko sharibal kalu fi ila ahadikum falyaghsilhu sab'an ya wanke shi bakwai kaga shari'a sai ta ce bakwai bakwai din da an ka ce ba hankalinka zaka sa baka ce a'a to bari in sa omo in yi guda mai kyau bakwai din nan an ka ci na fata an fince ni amma muqayyad akwai wata riwaya da ta ce ulahunna bitura ulahunna ta farkon wasu sun ce a'a duk dai in dai an samu guda ta shiga amma ula tana nufin farko bitura bai a sa kasa wannan ya nuna kasa tana daga can abubuwan da ke tsarkake abu a duniya amma duniya ta asal da haka amma an yi wasa dalili kuma kasa tana tsarkakewa an ce kai taimama dalilin ƙasa tana tsarkake abu ruwan da aka sabko duk ruwan da sun ka shiga ƙarƙashin ƙasa kafin su kai can ƙasa ta tace su muna lakol ko mu ce boko ana koya muna in ka zo sai md ana koya maka science physique an gane ko za ku ga an ɗauko tukunya sai a ɗauko ƙasa sai a aza sai a ɗebo gawai sai a aza sai a zuba ruwa ko da suka fita can masu ƙazamta sun wanki sun nuku amma sun ƙi yardan mu gane wannan system ɗin saboda bi saboda sun sun sun kullun su za su zuba muna wani abu cikin ruwa su ce sun wanke muna su ga shi yasa babu ruwan da adda kyau irin ruwan forash in ka same su kana shan su duk cututtukan da kake fama da su Allah su dukkan rabuwa da su ina fata ana fahimta ta amma ba su yarda da wannan ba su son ku samu lafiya saboda su ke muku magani Allah ya kyauta ala ayyati hal dai wannan amrun ne ta abudi kuma da an kace bit turab dole sai da kasa kan mu ci a to ayyun an yi chemical ko ba haka ba abubuwa na wankewa irin su omo da kaza da kaza kawai in ka sa omo ya ba sai ka sa kasa ba malamai suke cewa duk qiyasi in ya dawo kullu qiyasin raja'a ala an-nass bil ibtal fa huwa batil idan an ka ce a to ai yanzu an yi omo da sabulu sai ai aiki da su ba sai aiki da da kasa ba sai a ce a'a to tunda ya koma zai bata nasi to wannan qiyasin an tashi da aiki da shi kamar aswaki na ne ce to ai yanzu an yi brush kenan ba sai mun yi aswaki ba sai a ce a'a shi brush an halatta maka amma kakka bata mi aswaki in ka bata aswaki kai kocin fatawa ta ka dole ta shi aiki ina fata an fuje jaiz ne ka aiki da shi amma kuma bai yiwa a bata nasi saboda shi mun fahimci wannan da kyau ko taw mutai hadisi na biyu saboda lokaci yana tafiya حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى ونمت ياغا ونكري يناتن الثرى ita ce ƙasa kamar irin na da na ana nufin kamar damshin kasa ya iske wuri da dan damshi damshi babu ruwa yana dan babu ruwan to sai sai kokarin ruwan da ke cikin kasar dan damshin ya amfani da shi shine athara asalin shi kasa ake nufi an gane ko bismillahir rahmanir rahim taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى كسا أجنو في أنقاني كو to wannan kalbin ya akulu thara min al-atshi min ta'liliya ce saboda kishirwar da yake ji fa akhadha ar-rajulu khuffahu sai mutumin ya rike khuff ana iya cewa takalmin sa ko ba haka ba waɗannan takalmi da ake yi na fata waɗanda akwai kamar masu kamar muna cewa kubuttai na nan ga ko ba haka ba da suliye ko ba haka nan bane khuffi kenan fa ja'ala yaghrifu lahu bihi yaghrifu yana kamfato mishi kenan ma'ana shi ma bai kai tana yi rijiyar tana nesa ko ya samu wani dan icce ya sa takalmi ya rinka ɗebo mishi ko ya samu wata igiya ya daura mishi ko ko ya zama to rijiyar ba ta da nisa kwarai yana iya dan dukawa ya ɗebo mishi ruwa kamar yanzu in ka ta yankin balle yara baka ganin rijiya mai nisa sai ka iske rijiya cikin gida ma kawai da an zo kai tsaye ma mutum na duka ya ɗebo ruwa saboda ruwan kusa suke ina fata an fahimce ni suna da wannan ni'ima ta ruwa an gane ko shine yaghrifu kamfatowa an gane ko falamma fasala talutu bil junudi qala inna allaha mubtalikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man yaghtaraf ghurfatan bi yadi kam fatuwa an gane ko da haka ghurfatan na ana nufin kam fatuwa ba ana nufin daki ba yaghrifu lahu yana ɗebo mishi bihi da wannan takalmin hatta arwahu har sai da ya kosar da shi daga nan an ka samu arrawiya an gane ko ƙosar ruwa yau mu tarwiya ranar da mutane suke ƙoshi da ruwa domin ana ɗiba a tafi da su ko ba haka ba shi yasa kuma riwaya ilimi yana ƙosar da kai riwaya an riwaito daga manzo sallallahu alaihi abinda zai ƙosar da hankalinka faqutur ruhi arwahul ma'ani wa laysa bi an ta'imta wala sharibta in ji abu ishaq al-alibiri kasida ce mai baiti 100 da wani abu in ka karance ta zaka san muhimmancin ilimi a rayuwa ka hardace ta shi kenan ka huta duk abin da ka san ya tattaru game da ilimi ya watsa shi cikin wannan kasida ta iya ce ko ba haka ba tafuttu fu'adaka al-ayyam fattan wa tanhatu jismaka sa'atu nahta wa tad'uka al-manunu du'a sidqin ala ya sahi anta uridu anta araka tuhibbu irsan dhata khidrin abatta talaqaha al-akyasu batta tanamu ad-dahra ويحك في غطيط بها حتى إذا ما مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وكم ذا وكم و فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو أقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت هو الأضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا خدر بذينتها كلفت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هيزو جعلت المال فوق العلم ظلما لأمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعرفه إذا طاها قرأت جعلت المال فوق العلم ظلما يتكادو كدوكيا كأذا قبل علمي دون ظالمتي لأمرك من كاورن سوانيكو في القضية ما عدلت بكي عدلتي ما wa bainahuma tsakankanin ilimi da dukiya yace bi nassil wahyi da nassi na wahayi baunun akwai nisa bagire mai nisa wa bainahuma bi nassil wahyi baunun sata'rifuhu amma idza taha qara'ta ai idza qara'ta taha at-takhim ta'khir da yazo wajen arziki sai ce mi yace wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan amma ce fata'ala Allahul malikul haqq wala ta'jal bil qur'ani min qabli wa qur rabbi a ilimi sai ce ka roƙe shi amma a arziki sai ce mu zo sala nasu alokar rizqan nahnu narzuq ya halatta a roki arziki amma saboda muhimmancin ilimi shi sai da zo da shi karara amma ina ban ce arziki bai da amfani ba kan ku ci haka ni'imomi na wanda da Allah ya ba su ina ne munki hatta arwahu fa shakara Allahu lahu sai Allah ya gode masa Allah yana godiya wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim Allah yana gode ma bawansa to nan wasu su ja Allah yana sakan kamishi Allah yana san kamishi kuma yana gode masa suna daga cikin ayatu sifat ba a ta'wilin su kamar inda za a ce Allah yana mamaki an ce Allah yana mamaki shi ya bada labarin yana mamaki Allah ce bal ajibta wa yaskharun a qira'ata Imam Hamza da Kisa'i da Khalaf sai ce bal ajibtu wa yaskharun to tunda Allah ce shi yana mamaki sai ka kore kaga kai matsala sai ka ce shi yana mamakin amma shi ya san yadda yake mamakin tunda bai ga ni ba ina fata mu ce ni qira'at da atharuha fil fil ahkam wa fil aqida wa fil tafsir wal lugha aidan wa atharuha fil tafsir wal ahkam wa shuruh al hadith bincike ne mai yawa kaga da misali inda Allah ya ce wala tuqatiluhum inda al masjid al harami hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf wala taqtuluhum inda al masjid al harami hatta yaqtulukum fi fa in qataluukum faqtuluhum to ai fa in qataluukum in sun kashe ku faqtuluhum ku kashe su yana yiwa sai ka koma abinda ake nuhi fa in qatalu ba'dakum faqtuluhum sashin ku kasu sashi kaga nan ta'thirul qira'at fi mi fi ilmi al balagha aula mastumun nisa'a aula mastumun nisa'a hamza da kisa'i da khalaf sun karanta aula mastumun nisa lamastum shafa lamastum kun shafi juna sai aka ce a ci wacce da ce lamastum ita ke fassara lamastum don shafar jikin mace kadai in an ce yana warware arwallato akwai waye wani mutum shi da wafi a duniya akwai waye kai da wafi ka kare jikin ka bai gurin mace ba kuma an ce arwalla sai da dawafi sai ka dawafi sai da alwalla to kaga da kun dan gogu shikenan ko da a kuskure na arwalla ta warware da babu dawafi ina fata mutunci ne sannan da kayan arwalla ga jikin kan gugu da nata kun babu alwalla a'a ko da mun dauki maganar malikiya na farko shafanan dole a dauki da jima'i la mastum qira'a ta jamhur saboda lokacin saduwa jikin namiji da mace suna gogayya abu na biyu ko kuma a ce la mastum shafa irin wadda ta shawa kuma wani abu ya fita amma haka kawai mutum yanzu yayi arwalla ya gaisa da matar shi a ce arwalla ta warware tunda ya taba jikinta la mastumun nisa an gaci don haka asarul qira'at da alaka bainaha akwai littafi mai muhimmanci an bugo shi amma yanzu bai yaɗo ga duniya ba an in buku yi kokari kuka same shi bai na yiwa ba a sake buga shi sunan shi al qira'at wa asaruha fi tafsir wal ahkam na Dr. Umar Salim Bazmuri ya fayyace bayani akan wannan mas'ala akwai yadda ake tasirin ta da wani abu ku rike wannan bayani wanga na kan kawo muku misalai na yadda cikin aqida da cikin mi yadda lugha da qira'at suke tasiri da cikin kuma ahkam bincike yana gaba gare ku fashakar Allah lahu sai Allah ya gode masa fa'adkhalahu aljanna sai Allah ya shigar da shi aljanna kaga wannan fa'adkhalahu aljanna Allah shigar da shi aljanna wannan nuna mun akhlaq suna da muhimmanci a rayuwa karena fi kulli kabdin rabit ratba koda wai dukkan anta wadda anka shayar da ita wani abu ka duba ka gani kana da sadaka ashe musulunci ya koya mana kare haƙƙin dabbobi kafin bature ya zo hadisi yake cewa ɗaya daga cikin ku in zai iya shibka icci kafin a tada kiyama ya ji an yi kusan tada kiyama ya shibka shi ka san da cewa dai inda kiyama za ta tsayo dai tsayawa za ta yi ko to amma an ce a ka shibka wane ne zai zo ya koya mu da ranar icce muna nan zaune duk waɗanda abubuwa suna gaba gari wa zai koya mu da insaniya mu da an ka ce in ka shibka icce kiyama za ta tsayo ka shibka ka san da babu wanda zai amfani da shi har wani tuyi zuwa ce koya muna amma ina saboda mun yi nisa daga fahimtar nassin istinbatin shi aiki da shi shi yasa duk wasu abubuwa sai a zo a kama su kamar sabi wanga hadisi na ganin ya canye muna lokaci kuma lokacin sallah ya yayi ko to da haka hakuri za mu yi mu bar waɗanga hadisan har zuwa sati mai zuwa in Allah ya ba mu